الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake haduwa a wannan dare na talata daren shida ga watan sha ɗaya watan zulkaida shekara ta 1445 ci gaba da karatunmu na nazum سلم الوصول إلى علم الأصول نع العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله زام تاش دريبيو دا ستين دا تركو ناغا تتمن ننسي أنفدو من الشمالون أنا إدريس cikin fere ɗin akwai shi can ƙarshen nan yana da muhimmanci sai an fiddo shi mai ida wanga insha Allah bari hamu ida ya karatu طيب karatuna sha bakwai ko to ci gaba da bayani kan falalar sahabbai da wajibcin wato girmama su da kamewa akan abin da ya gudana tsakanin su da nema musu gafara da sauransu sai ce fasittatul mukammiluna al'ashra wa sa'iru sahbil kiramil barara wa ahlu baitil mustafa al-atharu وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان بالفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال فذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في السنة في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار بين يمغنا كان الخلفاء الراشدون غداه سيتي فالستة المكملون العشرة العشرة سننسي متنشدا نن da suke cike wato lissafin al'ashar al-mubashsharuna bil janna an hada da waɗancan hudu sauran shida wa kenan Abdurrahman ibn Auf Sa'ad ibn Abi Waqqas Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah سعيد بن زيد أنفر سعد طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام وسائر الصحب الكرام البررة دسورا سحبا من زم الله صلى الله عليه وسلم الكرام ما سمتنتي ما سجرما البررة ما سبيايا الله سؤال أشر المباشرون بالجنة مسئين سندبا su hadisi ne tabbatacce ya zo da sunayensu mala'ika jibril ya zo da su zuwa ga annabi sallallahu alaihi cewa an musu albishir da aljanna amma ba su kenan ne wanda aka yi ma albishir da aljanna ba akwai kala su ukasha ibn mihsan sallama ya ce an ta min ko wanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab akwai su abdullahi ibn zubair ya sha jinin da aka yi wa annabi ƙaho jinin annabi fa kaka sha nawa nabi ya bashi ce ka je ka samu gurin da ba mai ganin ka ba wanda zai gan shi ka ada ka zubar da shi ya je yana yaro karai ce inda na zuba in ma mutum bai gani ba aljani ya ga wata dabba ta ce yana shanye ka ce ya rasulullah na zubar da shi a wani guri ya ce guri amintacce ba mai gani ko dai shanyewa kai ya ce kware sai ce abshir la tamassakan naru abada la tamassakan naru abada barira ma ta sha bawalin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce jikin da ke da bawalin annabu cikin shi ba zai shiga wuta kai annabu kenan sallallahu Alaihi wa ala'ali wasallam sai annabu shi kadai kai yanzu wani shayin ka sha kwalara da kanjamu ma in ba sa ba sai wani shayin bugagge ne makakke ne an gane to da ka ga sunan da yawa cikin sahabbai kala su ja'far Jafar bin Abi Talib Nabi sallam da aka sa an yayyanke mai hannuwa a yakin Mu'ta shi Annabi sallam ya ce yana can an maida mai su wasu fukafuki yana tashi tare da tsuntsayen aljanna daga yana cikin aljanna kenan kamar su Bilal ce naji ka a gaba na kana tafiya da wato ainihin me ya faɗi dai aikin da ya fi sare akan shi shine duk in yayi alwala sai yayi sallah raka'a biyu sunnatul wudu'i kenan kamar suna na Fatima sayyidatu nisa'i ahlul janna kamar su al-Hasan da Hussein sayyida shababi ahlul janna aga wannan afradu kenan amma dai a dunkula duk sabai yan aljanna ne Ibn Hazm ya ce ku daina wahalar da kanku dukkan su Allah ya ce wa kullum wa'adallahu al-husna inji ibn hazmin al-zahiri ga kuma ayoyi da yawa da suka yi ishara kan haka was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فرشيت ويدخلهم الجنة عرفها لهم بك صحابي أم الجنة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه سادة السادة الأخيار iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-athhar wanda suke masu tsarki matan shi da sauran iyalansa Allah ta'ala ya ce innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera sai na so ya tafiya musu da dauda wato ya tsarkake su kenan kuma ya tsarkake su din Nabi ya ce udhakkirukum Allah fi ahli baiti na tunatar da ku Allah game da iyalan iyalan gida kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata ila al-mawaddata fil qurb wa tabi'uhu da waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda taba'un bi isan as-sadat wanda suke jagorori al-akhyaru zababbi fa kulluhum fi muhkamil qur'ani athna alaihim khaliqul afwan dukkan su a cikin ayoyi da hukuncin suke a bayyane cikin alqur'ani mahalicin duniya Allah ta'ala yayi yabo akan waɗannan sahabbai da ahlul bait din kusan ba da iyalan annabi da sahabban gidan da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daddayin faka annama alun nabiyyi wa sahbuhu ruhun yadhummu jami'aha jasadan hubbul qara hubbus sahabati kulluhum kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu daka daddayin dan shi'a shine ya raba yace ya rike ahlu ya sake sahabu shi kuma nasibi ya ce ya rike sahabu ya saki ahalu duka batattu ne waɗannan sai ka haɗa duka biyu to dukkansu an yi yabo a gare su cikin wasu surori fil fatihi wal hadidi wal qitali cikin suratul fatihi da suratul hadid da suratul qital ma hiya suratul qital suratu muhammad tace qital ko wa ghairiha da wasunsu bi akmalil khisali da mafi kamalar halaye da aka yabe su da shi daga cikin suratu suratul fatih ina ishara zuwa ga ayar karshe ko muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أقا ألا يا يبيس دتي وتراهم ركعا سجدا aikinsu sujudi da ruku'i yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan kaga ya tsarkake zuciyarsu kenan ba dan komai suke yi ba sai dan me neman falalar Allah da yardarsa kuma kafin nan ma ai a baya ya ce laqad radiyallahu cikin fatihi ne ko anil mu'mina idh yubayi'unaka tahta shajara can gaba ya ce idh ja'ala alladhina fi qulubihim alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliyya sai ce me فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله كينا kuma yace wa kanu a haƙƙa biha sun fi kowa daman dacewa da ita wa ahlaha kuma ma'abotanta ne kuma ƙarshe ya rufe ayar da cewa wa kana Allah bima ta'maluna alima yace kuma shi masani ne ya san abin da yake sare kai dan dan shi'a mai cewa akwai aqidatul bida bakinka da goro can rufe wa mutane baki ya san abin da yake ya gafarta musu laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haq latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminina muhalliqina wa muqassirina la takhaf sayati fa'al wa alima fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa athabahum fatahan qariba aga yabo ne ga sahabbai cikin suratul fatih cikin suratul hadid mun ambaci wa kullan wa'ada Allahu al-husna yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir ko daka yabo ne shi ma da cewa dukkan su Allah ya ba su aljanna tayyib cikin suratu al-qital ya ce wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim ya yafi musu laifukan su gabaki da kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum kuma ya gyara halayensu gabaki ɗaya zukatansu a gyara su ƙarshe ya ce wa yi da filuhumul jannata an rafa halau kaga yabo ne yana ya zaɓi gurare masu matuƙar mahimmanci amma banda haka akwai gurare da yawa da ayoyi suka yin bayani akan falalar sahabbai wannan ala sabilil misal ne kawai kazaka fi taurati wal injili sifatuhum ma'lumatu tafsili hakan nan a cikin attaura da injila sifofin sahabbai bayanin su filla filla sananne ne simahum fi wujuhihim min athari sujud sai yace mi zalika mathaluhum fi taura sifar sahabbai a cikin attaura Allah ya ambata kana ganin wato ainihin alamar su a fuskar su na yawan yin sujada sannan yace wa mathaluhum fil injili ka zar'in akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyghiza bihim al-kuffar Allah ya bada labarin yanda a hankali a hankali za su samu kafuwa a ban ƙasa dan kafirai su ji haushi shi yasa Imam Malik yace duk wanda ya ji haushin sahabbai arni ne da wannan aya Ibn Kathir al-Imam al-Baghawi al-Imam al-Qurtubi duk malaman tafsiri da yawa sun ambaci wannan labari daga Imam Malik istihsanan lahu wa ta'yida sun yadda da maganar kenan ta duk wanda ya ji haushin sahabi ya kafirta kun gane wannan ayi su don haka sifarsu ta zuwa a taura da injila hatta afrad ɗinsu daga wannan ayi sifa ce ta umumiyarsu ko akwai wasu mu'ayyanun cikin sahabbai da sifarsu take cikin littattafan magabata sanda aka fasa ƙasar sham kafiran da suke kiristoci da suke gadin baitul makadi suka ce ba za su ba da kile ba aka yi aka yi su abu ubaida su an kile suka ce a ba su ba da ki na baitul makadi ce saboda mai suka ce su da yan kashe su za a kwata amma dai su abin da suka gani a littafin su wanda zai zo an san kilan ba su ga sifar shi ba a jikin waɗannan sahabba daga sai da sayyidina umar ya taso daga madina ya zo suka hango shi da riga mai faci goma sha takwas sai haka suka gani a rubuce salin alin suka ɗauka suka ba shi a shi ilimi daban yake ai a ilimi daban yake wannan kenan sai malam ya ce wa zikruhum fi sunnatul muhtari ambatan sahabbai zikir da ma'anar yabo a nan gurin ko wa hum an zikrihim an zikri rabbihim mu'ridun hum an zikrihim mu'ridun kaga yabo kenan da daraja to ambatansu na jinjina da yabo ya zo cikin sunnoni na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kad sara sairar shamsi fil akbari wanda ambatansu ya fasa ya shiga cikin al'umma ta musulmi irin yanda rana take shiga yankuna na duniya a qatar jam'i kutur ko jam'i kutur shi ne jam'i na yanki kutur من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا يعني من أنحائها وجوانبها ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجبا فالدين إنما أتى بالنقل ليس, بالأوه ليس بالأوهام وحرس العقل ثم إلى هنا قد انتهيت خاتمة سيكي تشوى ثم السكوت واجب سنن ينشروا دكامي واجبين عما جرى بينهم game da abin da ya gudana tsakanin sahabbai duk wani saɓani da wani wato rashin fahimtar juna da aka samu tsakanin sahabbai kai dan baya sai ka ja bakin ka kai shiru min fi'li ma qad qaddara na aikata abinda Allah ya riga ya kaddara zai gudana tsakaninsu in sun yi sai kai shiru wani zai ce to ai har yanzu ba ku yi shiru akan Jamal da Siffin ba ku yi shiru akan ainihin wato qadiyatu shura qadiya ta kaza qadiya ta kaza ba sai mu ce a wanda yazo ya bata lamarin ne dole a fito ai bayanin gaskiya ko ba haka ba mas'ala ta saqifatu bani sa'ida mas'ala ta khilafa ta sayyidina abubakarin kenan da mas'ala ta umar da mas'ala ta ashura sayyidina umar ya bar mutane akai da mas'ala ta ainihin wato asuwar na sayyidina Uthman da mas'ala ta ainihin wato yakin Jamal da yakin Siffin da sauransu waɗannan asali shiru zamu yi akai to amma dan Shi'a da mustashriquna sai suka zo suka gurbata lamarin yanzu dole ka fito kai bayanin abin da ya faru ko dole ka fito kai bayanin abin da ya faru amma asali rikicin sayyidina Ali da Muawiya ba mu da ta cewa asali rikicin sayyidina Ali da nana Aisha da Talha da Az-Zubair a Jamal ba mu da ta cewa to amma saboda makiya sun gurbata lamarin dole a fito ai bayanin gaskiya wannan ittiraran ne amma asali shine ai shiru saboda Annabi ya ce idza zukira ashabi fa amsiku idan aka ambace sahabbai na ku ja bakin ku ku shiru ku ja bakin ku ku shiru na cikin aqida ta ahli sunna wal kaffu amma shajara bainas sahabati kamewa daga abin da ya gudana tsakanin sahabbai muna yawan nakalto zancen Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan nujum akal uyun wa salamatul uyun alla tumassa bil banan ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar idanu ne in kana so idanka ya zauna lafiya da na sa hannu kana so sashi aka ce mawa sayyiduna imamu shafi'i abinda ya gudana tsakanin sayyiduna ali da ainihin wato az-zubair da talha da aisha abinda ya faru tsakanin sayyiduna ali da ainihin muawiya me zaka ce akai sai ya ce tilka fitnatun asama Allah ta'ala suyufana anha fahalla na'asima alsinatana anha yace fitina ce da Allah ya taimake mu takobin mu bisa shiga ba ciki takubban mu to dan me zamu sa harsan mu harsan mu a ciki Allah ya kare makaman mu tunda ba mu akai to dan me yanzu kuma ba za mu kare harshen mu ba kun gane ko kenan asali abin da ya gudana tsakanin sahabbai shiru ake yi sai dai in wani ya zo ya yi ƙarya sai a fito a bayanin ga haƙiƙanin abin da ya faru ai wannan ya sa ibn al-arabi ya rubuta al-awasim min al-qawasim so da an yi ƙarya an yi sharri dole ya fito ya bayanin ga iya gaskiya ga iya abin da ya faru ko mun gane wannan ko aiwa guda ka asali kamewa ake daga abin da ya faru tsakanin sahabbai dan dai in ba dolo ba bayan da za a ka shigo cikin abokananka ka dinga ba da labarin iyayenka sun yi faɗa da daddare ko za ce baba da mammaji a yi an caku kaga ai ba wayo kenan ko ba wayo to sahabbai wuce na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce na sun wuce na daga ba wanda zai zo yana jin daɗin ba da labarin abin da ya faru na rikici tsakanin sahabbai don ga bai san inda aka dosa ba maloho sakare ne sakare ne shi abu ne wanda yaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ya riga ya kaddara abun zai kasance amma kuma abun mamaki su sahabban fa har suka bar duniya waɗanda aka samu matsalan tsakani su ma basu sanya aka yi matsalar ta kunnu ba fa dan suna girmama junan su baka ga Muawiya ba tsakanin shi da Sayyidina Ali Hirakal na Sham ya rubuto takarda ko kisra na Farisa na mance cewa wancan mutumin naka mun ji yana nema ya mashi za mu turo ma runduna mu je ku haɗa kai da shi ku je ku sara wuyan shi ku haɗa kai da wannan runduna da za mu turo ku je ku wancan runduna arnafa sai ce kai ina ruwanka matsalar mu ta cikin gida ne ya ce an ka ci gaba da mana katsalanda cikin lamarinmu ya ce ni kuma zan taso runduna tun daga sham sai ta zo har garinka har fadarka ba ta ƙare ba ya ce in cire kanka kuma in aika masaiduna alin kyauta aika mai tukuici wacce aika mai barka da sallah ya nuna har yanzu ‘yan uwan juna ne musulmai an fahimci wannan su saɓani suke ba rabuwa ba suna ikhtilafi ba iftiraki ba mu yanzu saɓaninmu rabuwa ne illa man rahimallah to kuma sabani dama wala yazaluna mukhtalifina illa illa man rahima rabbu haka za a yi ta sabanin ana samun sabani amma ba a samun rabuwa indai akan gaskiya aka saba wajihin gane gaskiyan ne kamar sai na muawiya yayi me ya ijtihadi sai ya kuskure sannan ali ya ijtihadi sai ya daidai kenan ali na da lada biyu muawiya na da lada ɗaya ba su da ziba mai zunubi cikin su haka tsakanin nana Aisha da ainihin Talha da Az-Zubair a yakin Jamal abinda yake bai kamata ba na Aisha ta je tunda ai annabi ya amma fa wuka ga annabi fa sai da ya ga mata abin zai faru tace yace mata ya zaki ranar da zaki je shan ruwa karnuka sai muke haushi to ta je sulhu daga sulhu fa aka je aka lallabo ta tazo ta yi sulhu ta je umara ko aikin haji daga makka ta zo basra daga nan kuma ali yana kufa shi ma aka zo aka rawaja labarin aka bata shi aka shawwaha shi cewa gashi nan da talha da azubair da aisha sun hada kai da gwamnan basra za su zo su tube shi akan mulki shi kuma ya fito ya ji ba'asi to shugaba ya fito babu runduna kaga ba zai yiwu ba shi kuma aka ce gashi can ya taho zai tunkare su ai fada ita kuma Aisha ta zo ta yi sulhu daga ta je wani gurin wani tafki za ta wanke jikinta wato raƙuminta ya faɗi da ita za ta wanke jikinta sai karnuka suka yi mata haushi sai ta ce ma urani illa raji'a ni dai komawa zan yi komawa zan yi to a daidai gurin ashe ta kuma wacce rundunar ta iso har sai da aka jefar da raƙuminta sau da yawan harbi da ake mata daga cikin rundunar aliyun kuma su suke kare haudijinta so da matar manzan Allah ce ai sallallahu alaihi wa alihi amma su makiyan da suke harbin daban suke daban suke dan da aka kashe Talha ba a san ma wa ya kashe shi ba ya fadi kura da ƙasa ta ta bata mai fuska sannan Ali yazo yana kakkabe mai kura yana kuka yana cewa ya laitani mittu hadha bi 30 sana ina ma a ce na mutu kafin wannan abu ga wannan bakin cikin da shekara 30 wanda ya kashe az-zubair kaga az-zubair su yan shi'a na ganin yayi fada da ali ne ko to wanda ya kashe az-zubair ibn al-awwam yazo da takobin shi ko wanke ta bai ba yace aje a ce masiruna ali qatilu az-zubair na neman izini zai shigo shi ya dauka za a bashi out za a bashi wani kado sai ce bashir qatil ibn safiya ibn safiya ta binna duk wanda ya kashe ibn safiya wato az-zubair kaje ka ce mai nina ce dan wuta ne shi tunda haka ya ji annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ta kenan abu ne wanda su ma faukal makdur faukal yani alkudura ya wuce ikonsu abu ne da Allah ya riga ya kaddara na fata an gano wannan to da haka wato thumma sukutu wajibun amma jara bainahum min fi'li ma qad qaddara abu ne da Allah an kaddara ya kaddara fa kulluhum mujtahidun musabu domin kowane ɗaya daga cikin su yayi ijtihadi to kalmar musabu a ja mata layi a yana cikin kuskure wanda yake sha'i'i ko fil mathal al-lughawi cewa kullu mujtahidin musab la sai dai a ce kullu mujtahidin ma'jur to wanda ya ijtihadi yana da lada amma ba kowanne mai ijtihadi yake kan daidai ba Imam Malik ya ijtihadi yace kare azumin sittu shawwal ko amma ba musabun bane una ba lada zai ba la kullu mujtahid magana haka take kullu mujtahidin musib ko musabun haka take aiwa masu cewa kullu mujtahidin musib shine ya rude ni shine suka yi kuskure cewa duk wanda ya ijtihadi yayi daidai ai wannan kuskure ne amma duk wanda ya ijtihadi in dai ya cika sharuɗan ijtihadi zai samu lada hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as idza idza ijtahada al-hakim fa fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid hadisi ne a cikin bukhari an gane wannan ai daga musabun eh hakan kowannen su lada zai samu wanda yake kan daidai a qadiyya ta hukunci tsakanin sayyidina Ali da Muawiya sayyidina Ali shike kan daidai domin shine bai'a tabbatacciya ta tabbata akan shi shine khalifa shi kuma Muawiya bai nemi khalifanci ba fa shi abin da ya hada shi da sayyidina Ali yana neman abu kadin jinin sayyidina Hussein a abin ga Uthman tunda shine waliyud dami a lokacin dan uwan Uthman ne kuma ɗan uwan Na'ila ne, wadda take matar Uthmanu da ita ma an kashe ta, an sare mata yatsu lokacin kashe Sayyiduna Uthman. To yana neman abuka don an zo da rigar Uthmanu da aka kashe shi a cikinta da yatsun matar shi aka zubar a masallaci, a sham kowa ya rikice muawiya da ƙyar ya iya control din mutane da ka yake rasail ne suka dinga yawo tsakanin sayyiduna ali da muawiya da muawiya shi sayyiduna ali yana nuna mai ni da ni kenan na san me nike yi kai ba kake nesa ba ka san me ke faruwa ba suwar din nan kusan sun kwace madinan ne a lokaci kaɗan ne aka sani cike manya-manyan nasu a ɓoye suke yanzu an ce a tashi sai an kashe su za a yi ta zubar da jinin al'umma ne shi ne sai na ali yake so gwamnati ta fara kafuwa tukunna kafin a waiwaye su shi kuma auya na nesa bai san takamaiman abin da ke wakana sai abin da aka kai mai labari to cikin masu kai labarin kuma akwai munafukan da ke so su ga ana zubar da jini to kun ji abin da ya ta faruwa har tawon mu'awiya ba ya taho don ya yaƙi ali ba fitar ali shi ma ba ya fita don ya yaƙi mu'awiya ba cikin ɓangarorin biyu duka akwai munafukai ne inda suka fara munawashat da kai hare-hare da ƙarshe suka yi sulhu kuma tsakaninsu kai ta roƙa ma juna gafara to kaga me yana ka nasa baki to kowanne ya yi ijtihadi musabu wa khatuhu ko wa khatuhu yaghfiruhu al-wahhab kuskuren da kowanne daga ciki yayi Allah zai gafarta mishi دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان dukkansu Allah zai yafe musu a filin alkai tunda da ya ce ‘yan aljanna ne su kuma ba zai canza ba ba zai canza ba shartu qabuli sa'i an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma'a sharaɗin karɓan aiki shine a haɗa isaba da ikhlas isaba shine ya dace da sunna ikhlasi a dan Allah shine sharta qabulil amal aiki ya zama an yi shi dan Allah bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato anihin linabluwakum ayyukum ahsanu amala fudhil ibn iyad yace akhlasuhu wa aswabuhu wa yafi dan Allah wa yayi bisa koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي لدي ارتضاه ya zama aikin nan ya dace wato ainihin ya yi shi saboda Allah Ubangijin al'arshi ba don wani shi ba ya dace da shari'ar da Allah ta'ala ya yarda da ita shari'a ta musulunci kenan wa kullu ma khalafa lil wahyayn fa innahu raddun bi ghairi mayni wa kullu ma fihi al khilafu nusiba faradduhu ilayhi ma qad wajaba yace wa kullu ma khalafa lil wahyayn duk abin da ya saba ma Qur'ani da sunna fa innahu raddun za a mai da shi ba a karɓar shi bi ghairi maini babu wata ƙarya almainu ƙarya ba ƙarya a ciki duk abin da ya saba ma Qur'ani da sunna jefar da shi ake yi jefar da shi ake yi aiwa sai ce wa kullu ma fihi al-khilafu nusiba duk abin da aka samu sabani nusiba yani wujida duk abin da aka samu sabani a cikin shi faradduhu ilaihi ma kad wajaba to a mai da shi zuwa ga Qur'ani da sunna wannan wajibi ne فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول في حال حياته التحاكم إليه وفي حال وفاته كحالنا هذه الرد إلى سنته وأحكامه وشرعته المدونة المكتوبة في أصول أمهات السنة سأقوم من النبي هكنت صلى الله عليه وسلم فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل الدين فكذا يزود رواية نقل رواية دقى آية كو حديثي ليس بالأوهام بعد أو وهمي نمتاني دا قرقة تتنتنا ننسبا وحدس الحقل با يزود هنجني سنين هنكلي با الحدث شين الفراسة بعد فراسة هنكلا متاني زي الدين بدان أنت هكا كوا دا ناشي إرن تنانك sai kowa sai ya zama kowa da nashi addinin kenan ko ba amfanin aiko manzanni kenan akai haka to sai yake cewa yanzu bayanan na aqida sun kare sai wannan khatima ce ثم إلهنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها وستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تخشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها, أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها, تاريخها تاريخها الغفران فافهم وادع لي وادع لي to sai cike baitukan shi da cewa thumma ilahuna qad intahaytu to zuwa nan ne dai na karkare bayani wa tammama bi jam'ihi unitu abinda nayi nufi ko na bada kokari na bada kulawa da tattara shi ya cika sammaituhu na samu wannan littafi suna bi sullamil usuli tsanin kaiwa ila sama mabahithil usuli zuwa ga ainihin wato a kololuwar kololuwar ko sifofin an ce sima kuma sama kololuwa a'la kenan na ainihin wato abinda ake bincike na usuluddin muka ce aqida yake nufi da usuluddin walhamdulillahi ala intihai ina mai gode ma Allah da ya datar da ni akan kammala wannan aiki kama hamidullah fil bida'a fi ibtida'i kamar yanda na gode ma Allah yayin farawa domin shi Allah ta'ala ko da yaushe abin godiya ne ko lahul hamdu fil ula wal akhirah as'aluhu maghfirata dhunubi ina roƙon shi ya gafarta min zunubaina jami'iha dukkan su wasatru lil uyu wasatra lil uyubi kuma ina roƙon shi ya suturce aibu aibukana thumma salatu wassalamu abada sannan tsira da aminci su tabbata har abada tashar rasulul mustafa muhammada su lullube shugaba manzo sallallahu alaihi wasallama zababban Allah thumma jami'a sahbihi sa'annan dukkanin sahabban shi wal ali da dukkan sahabba iyalan gidansa as-sadati wanda suke jagorori al-a'imma wanda suke shugabanni al-abdal wanda suke manyan bayin Allah an kira su abdal li'annahu kullama dhahaba minhum ahadun khalafahu akhar sune abdal kibaru as-salihin alladhina yakhlufuna ba'dahum yakhlufuna ba'dahum wanda cikin al'umma da wuya ake samun ɗaya biyu uku alladhina yu'addu bil banan eh ire-iren su ire-iren su kaga yanzu a wannan zamani a ce kala su Sheikh bin Baz Sheikh Al-Uthaymeen Sheikh Al-Albani kaga ire-iren su su malam ma a ce su dan fodiyo ko duk da shi yanzu ba zamanin gaba za a ce su malam Abubakar Gumi ko su malam Jafar wanda ire-iren su da kyardi kake iya irgawa da yan yatsu yar kake iya irga al-abdalu na sa malami na malam garkai ko ba kwa su an gane ko to ire-iren su sune abdal wanda zai wuya su haɗu wannan ya tafi daga baya sai wannan sai wannan yazo ko da sun haɗu dai sai ga a lokacin wani ya fi shahara bayan zai saukar shi sai wani ya daga sune abdal suna suna mubadal ani tabadul a tsakaninsu sai ce ya dumu wanda wannan salati zai dawwama sarmadan bila nafadi har abada baya karewa ma jaratil aqlamu bil midadi ma damar wato alkalma za su dinga rubutu da tawada jara yani katab ma damar alkalma za su dinga wato ainihin rubuta abin da ake rubutawa da tawada kenan dai ya zama godiya ba ta yankewa salatin baya yankewa ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء ثم الدعاء وصية القراء سأنن wato addu'a wasiya ce ta masu karatu ko wasiya ce ga masu karatu kamar yana wasiya da mu ga mu ko da muke karanta wannan littafi jami'ihim min ghairi masjidna dukkan su babu wani istithna'i ba wanda aka togace wato yana bara addu'a yake nufi thumma du'a wasiyatul eh wasiyatul qurra'i yani atlubu du'a wasiyatan lakum ayyuhal qurra'u domin addu'a to Allah ya gafarta mu ya ji kansa da gafara ya karba aikinsa wannan baituka abiyatuha yusrun bi'addil jummali baitukan wannan ainihin wato a baitukan wannan kasida guda 270 ne shine yusur amma bi addil jummali da kirga na aljummal wato wani kirga ne sananne da dadde a cikin larabawa ana yin kirga da harufa yanzu ita ya'un tana da ma'anar goma ita kuma sinun tana da ma'anar sittin an gane ko ita kuma ra'un tana da ma'anar 200 to yusrun kenan kaga 270 kenan to amma bai cikin ai 290 ne ko ya fidda guda tara na, na mukaddima ya fidda guda sha ɗaya na khatima ya ce ilahuna yanzu mun karanta shi ko summa ilahuna kadin ta to in ka ɗauki summa ilahuna ɗaya biyu uku hudu biyar shida ko bakwai takwas tara wannan na khatima sai guda goma sha ɗaya na mukaddima wanda ainihin wato ya buɗe da su kaga tun daga ainihin faɗin shi abda'u bismillahi musta'ina in ka taho ka taho har zuwa salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawman sarmada wa ba'du hadha an-nazmu fil usuli liman arada manhajar rasuli sa'alani iyyahu man la budda li min imtithali su'lihi al-mumtathal kaga sha ɗaya ko to su banda su to daga fakultu ma ajizi wa ma ishfaqi mu'tamidan ala al-qadir al-baqi idan ka dauko har zuwa ainihin wato faddinu inna ma ata bin naqli laysa bil awhami wa harsi al-aqli zaka tare da 270 to shine yusrun kuka ce ya unna da harab ina da baiti nawa goma sinun 60 ra'un tarihuha to ga mi wahalan nan تاريخها الغفران فافهم وادع لي تاريخها lokacin da na rubuta wa'annan baitukan to shine shekara ta al-ghufran kasan da haka wad'u li kamun addu'a al-ghufran 1362 kenan 1362 kaga haruffan al-ghufran harufa nawa ne al-ghufran bakwai ko harufa bakwai ne akwai alif akwai lam akwai ghain akwai fa akwai ra akwai alif akwai nun ko mu ce hamza to ita hamza a wannan lissafi dama ɗaya gare ta alif tana da ɗaya ɗaya kenan ko ta kuma lamun na da talatin talatin da nawa talatin da ɗaya ko ghainun tofa dubu biyu dubu biyu da nawa da talatin da ɗaya sai fa'un ko tara da tamanin dubu ɗaya da ɗari da sha ɗaya ko dubu biyu e dubu biyu ɗari da da sha ɗaya afuwan ghainun ɗari biyu gare ta ghainun ta da ɗari biyu sai arra ita ma tana da ɗari biyu sai al'alif ɗayar alif ɗin tana da ɗaya gama da mace alif na da ɗaya nunun na da hamsin duka dai an haɗa dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyu ma'ana shekarar da ya rubuta wa'innan baituttuka shekara hijiriya kenan lokacin da ya rubuta su za mu bashi haka insha Allah eh shi yusurun 270 ya'un goma sinun 60 ra'un maitan 200 eh cikin gufran ta ce ke da tamanin a je abin cika ko an wasu yin kyale ku sabu insha Allah to yanzu gobe za a huta insha Allah gobe yaushe talata laraba ba karatu sai alamis da juma ya shi ta timma ɗin ga samdi za a fito shi insha Allah bai da yawa to bayan shi bai da yawa eh
na hanyar cikin na abu akwai shi